أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يجي كما أهلكك لو تعمل لك نفي كراهة بأريهم تسويتك في الغنائم yanda wasu a cikinsu a cikin sahabbai ba su so a ce an raba ganima daidai wa daida ba kowa ya samu daidai to haka din ma ya yi kama da wannan ya yi kama da yadda ba su so fitowar ka ba ga yaƙi kai misulu ihrajika kamar yadda Allah ya fito da kai lil jihadi dan yaƙi ubangiji ya fito da kai dan yaƙi wato matin yake nuna cewa masdariya ce mace harshiya masdariya kafin kuma suna ne mai ma'anar misulu shi yasa a mahallin rafa yake bisa cewa labari ne na mubtada shafance wanda shi ne mafassuru ya kaddara da cewa karatu bari mutum ya saka filgana'i so da yawa yakan zamo bayi ga yadda aka tsara hukunci amma kuma su zukatansu saboda takaitar hange ya su ya zamo ga yadda suke tunani akan abu amma a ƙarshe kuma sai zamo yadda aka tsara din nan shi ya bi ya za koyaushe dai ake faɗakarwa cewa yadda da hukuncin Allah shine babban mafita kuma duk wanda yake ya daga hukuncin Allah sai wannan abin da aka kaddara zamo shi ya fi masa an ce a raba ganima daidai amma wasu suna ganin yau ai su suka fi tafukawa su suka fi taimakawa a wajen yaƙi a ce a raba daidai ba za a fifita su ba aka ce to ai wannan raba wadda za a yi daidai ya fi muku alheri ko a nan gaba irin yanda da aka ce a manzo sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah ya shaida muku cewa za ke tare rindinar Qurayshawa kuke ganin wasu a cikin ku suke ganin anya a tare su ko a sannan alhali ta ya zamo alheri gare ku har gashi an samu duk wannan ganimar da kuke gani yanzu dan ba tare su ba za a samu wannan ganimar ya sa ko shi ba wa ya ringa sallamawa ga hukuncin Allah inda ake bukata ba wa ya nuna wani katabus shine inda yake zai fada cikin abin da ba daidai ba wato abin da yake saba wa Allah to anan fa sai za kuma ya jayayya sai da abdulkadir jilani radiyallahu ta'ala sai ke faɗa cewa kullu rijali idza zikra al-qalam wal qadar amsaku illa ana fa inni jalatu aqdar al-haqqi bil haqqi din mazaje da an faɗi abin da ya shafi kadara sai su kasa cewa komai manyan waliyai da an faɗi wannan sai su kasa cewa komai yake amma ban da ni ni na tsaya na yaƙi da abin da Allah ya kaddara a kaina wanda nake ganin ba daidai ba ne wato a tsarin Allah na yi jayayya da wannan na tsaya tsayin da kacewa ba zan taɓa yarda da haka ba bil haƙƙi wanda ko wannan ya jayayya ce da gaskiya tun da Allah subhanahu wa ta'ala da man cewa ya ka tsaya ka yaƙi kanka gabin gabinsa kakka yadda cewa ka aikata abin da yake sabo ka zo kana cewa Allah ne ya kaddara za ka yi ba haka abin yake ba ka tsaya a ga abin da kai to wa inna fariqa minal mu'minina yadda ubangiji kai fitar da kai min bai tuka daga gidanka bil madinati a madina bil haqqi fitarwa ko ta gaskiya fitarwa dan manufa kyakkyawa a nuna wa kafirci cewa ba komai bane a nuna musulunci a nuna musulmi cewa abin da suke kai lalle da shine gaskiya suna tare da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bil haqqi din muta'alliqun bi ahraja yara kai da ahraja wa inna fariqa minal mu'minina al hali wasu jama'a daga cikin mummune da karihun ba sa son fitar taka ba sa son fitar taka wato wannan inna fariqa minal mu'minina ta zuwa hali ne jumla ce haliya mahallin naswa take shi yasa inna din ake ake mata kasara alhamza inna ba anna ba inda ibnu malik yake faɗa fasir filibti da wa fi bad isla wa haythu inna li yaminin mukmila aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halif shine wannan aw halat mahalla halif ka zurtuhu wa inni zo aman suna kin alhuruji wannan fitattaka wa garka na hairar lam alhali a karshe sai fitattaka ta zama alheri babba gare su ta zama alheri babba ga musulunci faka zalika hazal kasam haka nan wannan rabon ma wannan rabon da aka ce ayi hazal gifin wannan rabon da aka ce ayi hairul lam zai zama alheri gare su ko a nan gaba za su tabbatar da cewa da aka ce a raba daidai din nan shi yafi wa zalika yanda abin ya faru ko ana ba su yana cewa ba su yana kamar min shami fi irin fi tijaratun azimatu ya taho daga kasar sham a cikin wasu 'yan kasuwa da yake sun ɗauko kayan kasuwanci mai yawa na gani na faɗa maha arba'una rakiba tare da mahayi arba'in mahayi arba'in fa habara jibrilu nabiyya alaihi salam malaika jibrilu ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labari da wannan 'yan kasuwa fatake na qurayshawa da suka dawo daga sham da wannan kasuwanci mai yawa فخرج ما حف من أصحابه من بقى من حف من أصحابه من ذا لا يفتو دان كانوا wannan tare da waɗanda suke ba wani hanzari a gabansu a cikin sahabbai an fito ne tare da wanda ba wani hanzari a gabansu a cikin sahabbai wanda suke ganin suna da damar fitowa ba wani abu da suka sa a gaba zai ga nama don ya samu wannan ganima wata kaddama adaduhu ya gabata cewa su ɗari uku ne da goma sha wasa kula kawun wasu mutane suka yi nauyi fa kari hulhurus ya zama ba su wannan fita ba wa tsara rasulullahi la yi alamun ta zara wa la ta zurman ga don za yi gaggawa don a yi maza a tadda wannan ayari na yi maza a tadda wannan fatake baya sauraron wanda yake da wani hanzari baya saurara wanda baya nan iyaka wanda suka samu da su za wa balaga hurujuhu ahla makkata labarin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tare fataken su ya kai ga kunnuwan mutanen makka fa har su ya zubbo an irin suka fito dan su kare fataken su ko humun nafir wannan su ake kira na fero shi yasa akwai ero su ne fataken akwai na fero mutanen makka da suka fito cewa lalle lalle sai sun kare fataken su wa za mu suyana bil iri dariqas sahil fanajat abu sufiyana ya bi hanyar gefen ruwa da wannan fatake da suke tare da shi sai ya zama sun sami kaiwa sun sami tsira wasu alƙurashin ila badar ƙurashawa suka zo badar ta shawara alaihissalam a sabahu wato su ƙurashawa shi kansa abu sufiyana ya aika musu cewa to allah ya taimaka yanzu na san ba inda za a yi su same ni ku koma gida ji abu sufyan ya aika wa mutanen makka abu jahal sai ce haba mu koma gida ba mu je badar ba ai sai mun je badar mun soke raƙuma mun sha giya mata sun yi rawa larabawa su samu labarinmu in ya so wanda yake ganin mu abin arena ne ya san mun fi karfin nan yaushe za a ce wasu yan tsiraru wai su fito su ce za su tare mu ko su tare mana da hankali ai mun fi karfin nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya share da sahabban sa wa kala yace da su inna allaha wa adani da daifatain Allah ya min alkawari ɗaya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu ko dai iro ko nasir in mal ira wa in man awin nasira ko dai iro ko nasiru bakari habarum da ka'an na fere wasu a cikin sabai sai zama wasu a game da wannan rindina ta makka ba wa kala lahum alaihi salam manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su inal irak mara kun ga fataken nan sun tsira wa haza abu jahalin kada a gaba ga abu jahal ya taho shi yasa ku bari mu haɗu fasallamu jami'an al'amura ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ne kuma gaba daya suka ba da kai suka yadda da magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa misalin da manzo Allah ya ce siru ala barakatillah laka anni anzuru ila misalil qawm ku ci gaba da tafiya bisa albarka Allah kuna tare da albarka ta Allah kai ka ce ina ganin guraren da za a kashe manyan kafiran fasaru suka ci gaba da tafiya wani ba aure karahu da kala adu amma su a ciki suna tausayawa kansu cewa su fa ba su fito da tanadin rinda taron wannan rindina ba a ce a kan wannan rindina anya kuwa ya yi wa ya kuru yadda suna ya kuru suna cewa lamna sa'idda lil kita mun ba fito wanda muka yi ba fito don taron wannan rindinar ba ba fito don yaƙi ba ba mu tanadin yaƙi ba kamar ƙara ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yujadilunaka yujadilunaka bilaki suna jaya da kai daga mana gaskiya abin da yake gaskiya shine da kayan ado gamuwa da abokan gaban yi salihin talakiyar iri don sun fi fifita a ce tare wannan fataken ba da mata bayyana bayan ko ya bayyana gare su lahum abin ya san fili gare su bai ilamika da sanarwa ka ka sanar da su cewa Allah ya musu ya ma alkawari ɗaya daga cikin kun a kungiyoyin biyu su ko fataken gashi sun tsira kana mai sako na ilil mauti sai ka ce ana kora su ne zuwa mutuwa wani zuru alhali suna ji suna gani ilai suna kallon mutuwar iyalin kuruku littillati adadihim wa udadi me ya kawo haka suna duban cewa ba su da yawa kuma ba su tanadi ba karancin gidayen su da tanadin su wai zai rikulla يذكر الله إلى الطائفتين أنها لكم أنها لكم وتودون أن غير العدل الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين واذكر كثيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يدعوكم lokacin da Allah yake muku alkawarin hidar ɗa'ifatain sai daga cikin ƙungiyoyin nan biyu al'ira awin nafir ko al'iri awin nafir ko dai fataken ko kuma rundunar da ta fito daga maka wai bidal min ana badali daga ihdaɗin an na halaku wato badalin na istimali ne badal istimali ne cewa ta kuce badal istimali badali na istimali wata waduna amma ko a burin ko son samu inda so samu ne a wajen ku an na gara za ta shaukata ta kullum a ce wanda ba su da makami su ne za ku samu hakkewa a ce fataken nan ko katara saboda fatake ba wani makami na kirki tare da su turai zo kuna nufin an na gara za ta shaukata saboda ba ta da makami albasu wasila wanda ba ta da karfi ba ta da makami wani tsiro su ne fataken ta kunu lakum ta zama ita ce taku ikilata adadi hawa udadiya saboda mutanen da suke tare da ita ba su da yawa ga su ba su tanadi ba tanadin ɗan kaɗan ne bai lafi na sai saɓanin su wannan rinduna da ta fito daga maka wa yuridu lahu an yuhiqqal haqa ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da yake so ya bayyana ga mutane shine cewa gaskiya fa gaskiya ce ana so a nuna mutane cewa lalle lalle gaskiya fa gaskiya ce gaskiya duk kankantar wanda ke tare da ita ita ce take da nasara yadda duk tsariya duk yawan wanda suke tare da ita ita ce a ƙarshe za ta rushe yuzhirahu Allah yana nufin ya bayyana gaskiya bi nasirin mu'minin ta fuskar iya taimakin mummune bi kalimatihin yanda daman ya riga ya yi alkawari ya riga ya yi alkawari a tsarika alkawarinsa da yake ya riga ya gabata da zuhurin islam da cewa ba makawa musulunci sai ya rinjaya zai zurau aladini kulli walau kare hal mushrikuna wai kada da bil kafirin dan kuma ubangiji ya yanke bayan kafirai a ga kafirai an tumbike su gaba daya ba sauran su ahirahum karshen su bil istisal ta fuskar tumbikewa almana abinda ake nufi annaku turidun an tasibu malan wala talqau makaruhan ko manufar ko ku samu dukiya ba tare da kun gamu da abin da ba a so ba wallahu yuridu ila adin Allah ko manufarsa ɗaukaka addini wai sare haƙƙi da bayyana gaskiya zai hikkal hasa
ليحق الحق wai yudil albadila ويبطل الباطل ولو كره المجرمون zai hikkal haka domin ubangiji ubangiji ya tsara wannan ne ya tabbatar da wannan ne domin ya ta nuna cewa lallai gaskiya fa ita ce gaskiya muta'alliqu wannan yara sai biya kada ay yusbi ay yusbita al-islam ay yusbita al-islam wa yu'lihi ko yu'liyahu yusbita al-islam wa yu'liyahu dai tabbatar da musulunci ya ɗaukaka musulunci wai musulun batila yanzu abin da yake ba gaskiya ba a matsayin su cewa na ba gaskiya ba ne a fata abin da yake ba gaskiya ba ya haƙar kufurin shafe kafirci wani lokacin abin da yake ba gaskiya ba a tariya sai ta taburin kasa har ta ringa bayyana ga wasu anya ko ba ita ce gaskiya ba sai san da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa kuma sai a nuna cewa haba kai ƙarya duk irin kyawun da za ta yi karshen ta sai ta hwari duk irin ɗaukakar da za ta yi dukkan da za ta yi wata ran sai an ga faduwarta walau kare hal mujrimu ko da kafirai ba su ba su so haka ba walau kare hal mujrimu ko da zalim ko da mushrikai su- ba su so haka ba يستغيثون ربهم فاستجاب لكم أني مريدكم بألف من الملائكة مردفين iz tuna badalun min iz ya idu badali ne daga izai da kula ta lokacin da kuke neman taimako daga ubangiji don lumuna min hulgausa tuna neman taimako daga gare shi bin nasu da allah al'ada ya tafiya taimake ku akan abokan gaba ƙa'ile alhali kuna masu cewa a kisna ya giya salu sagife allah ka taimaka mana ya wanda yake taimaka wanda suka nemi taimakonsa wanda bi sallallahu alaihi wasallam ya kul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah mai zuri ma wa attani ubangiji ina roƙonka ka cika min ka gaggauta min abin da kai min alkawari allahumma in tori ka zai lissaba la tubat fil ard ubangiji in ka bari wannan jama'a ta halaka in ka halakar da wannan jama'a da ke tare da ni to fa ba sauran wanda zai bauta ma a duniya ba sauran wanda zai bauta ma a duniya fasta jaba lakum ubangiji ya amsa muku an nemo mai duku da cewa ni din nan bi an nemo mai duku ni zan da ku mun dinu ku zan taimaka muku bi alfin min al mala'ikati da mala'iku dubu murdafina da suke a beban kuturtawa wato abun mayarwa junan su da juna a wannan na sauka wannan na sauka wannan na sauka wannan na sauka a wato za su zo ba kakkautawa tsakaninsu a rafa lawa ba a rafin ba inda kuturta junansu da juna amadahun bi arfin awala ubangiji ya dace su da mala'iku dubu da farko sun masaru salasata alaf sannan suka zamo dubu uku sun mahamsata alaf sannan a ƙarshe suka zamo dubu biyar yadda aka faɗa kama fi ali imran da aka faɗa a cikin suratu ali imran bale in tasiru wa tattaku ya tuku min fari ma haza in dirku rabbukum ya fata alaf min al mala'ikati musawwimin wa ma ja'alahu Allah وما جعله الله ألا يسني على الإمداد وأن لدن قد أكيد ملائكو با إلا بشرى لكم من نسل sai ku da zama albishir ne gare ku da cewa lalle za ku samu taimako daga wajensa wani firma inda zai gulubukum kuma an da ku da mala'ikun nan ne dan zukatan ku ta nutsu da haka idza ra'aytum madada min as-sama'i in kuka ga gashi an da ku daga sama wa kasratul adadi da yawan gidar mala'ikun da suka zo dan taimaka muku wa man nasru illa min indillah shi fa taimako ba da yawa bane hakikanin taimako daga wajen Allah ne za a sanar lissa sadaki ba tasiri da yawa sai ya sa sai a samu kungiya a kaɗan amma kuma sai rinjaye akan kungiya mai yawa matuƙar ɗaya kaɗan ɗin suna tare da taimakon Allah kan min sai a tin qalilatin galabat sai a tan kasiratan bi iznillah wallahu ma as-sabirina inna Allah aziz wani mabuwayi ne galib marinjayi ne akan baki ɗaya lamura haƙi wani ne yanzu man yasha yana taimakon wanda ya taimaka masa إذ يغشكم الرؤاس أملة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجل الشيطان وليرجف على قلوبكم ليثبت به أبدا.
إذ يغشكم الرؤاس yanda Allah yake sakko muku gengedi wato kira mai gushe ku ne ko shi yasa su yanda suka yi wasalin da gyara tunda dai ana bin kira a ruwayewar shi ne ya faɗa cewa zai bi ruwayewar shi ko akwai kira a da haka amma dai shi ce waye zai bi ruwayewar shi kaga shi asali yanda ya rubuta kenan yanda ake karantawa eh zai gushe ku nu'a tunda yanda Allah yake sakko muku bacci wato akwai kirawi guda uku a nan amma dai ruwa warsa haka take izu bi shukur du'a amma da san minnu dan ya zama aminci gare ku daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko da kuke fagen fama ana sauraron yaki amma ya zama haƙƙin gadi ne yake ɗauke ku ai ya nuna cewa lalle zukatan ku suna cikin kwanciyar hankali wanda ba cikin kwanciyar hankali shi bacci ke gagara to ko Allah subhanahu wata'ala ya nuna muku cewa kuna cikin kwanciyar hankali gashi kuna rike da takobin ku kuna zaune amma sai takuba ma su ringa faduwa gengedi ya dauke ku dan wata nutsuwa da Allah ya saukar a zakatan ku dan ya zama aminci amnan hasilan lakum aminci wanda yake ya samu gare ku minu daga wajen Allah min Allah daga wajen Allah mutumin da zai kafsa ga abokan gaba ya zamo a sannan baya shayi ai ya sami rabin nasara a kansu ya sami rabin nasara a kansu amma wanda zai kamsa da abokan gaba ya zama yana cikin tashin hankali yana ganin kamar an yi bashi to karshen ta bashin za karshen ta sai an ga bayansa ya wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma ubangiji yake sauka muku da ruwa daga sama da yi dakkira kumbi don ya tsarkake ku da wannan ruwan minan ahdasi daga karewar janaba da janaba an wayi an kwana ya zama wasu daga cikin sahabbai sun yi mafarki wanka ya kama su ga waje ba ruwa ba na sha ba wanda za a yi wankan sai shaidan ya zo ya nemi soswasi an ya koma maganar nan gaskiya ce ga halin da ku tsinci kanku a ciki da gaskiya kuwa Allah ya saukar da ruwa daga sama ya zamo kasar wanda da rairayi ne duk ta dandaɗe saboda ruwan nan aka samu ruwan sha aka samu wanda za a ba dabbobin da ake tare da su aka samu wanda za a yi wanka sai ya sa wai su an kwaure sa shaidan Allah ya haka ne dan ya tafi da waswasin shaidan daga gare ku waswasa ta wuce ku waswasin da shaidan yake muku ya na kula kuntul alal haqi da yake faɗa muku cewa ai da kuna kan gaskiya ma kuntul zima'an mudasina wal mushrikuna alal mar da ku zama cikin kishirwa ba kuna cikin kari alhali ga kafirai su suna kan ruwa wani yarbi da ala kulubikum don ubangiji ya kare zukatanku bi hadisa ya tsare zukatanku bil usuki akan amincewa bi nasrihi ta'ala da samun taimako daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa yusabbita bihi laqadam dan wannan ruwa da ya sauka ya zamo dalili na cewa kafafunku su daina nitsewa a cikin rairai da ruwan ya sauka rairai duk ya dandaɗe sai ya zamo kafafu ba sa nitsewa a cikin rairai man ta suwa tun rabu daga ce ta nutse a cikin rairai a wisa bita fil ma'arika ko ko don ya tabbatar da ita a wajen yakin in zai yi rabuka izrihi rabbuka tunanin da ubangiji yake wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku badalun min ma qawlahu badali ne daga abin da ya gabata an nema akul abin da yake aikin da shi shine cewa ku sani ina tare da ku bil auni wal nasr da taimako na da tassara ta fa sallatul ladzina amanu ku tsaya ku tabbatar kun taimaki wanda suke mummune ku tabbatar da su a wajen yakin nan bil anati ta fuskar taimaka musu wata tafsiri da yi musu albishir wa tafsir sawari da yawaita jama'a su a katil al'adai da kashe makiyansu saboda da yake kulubin da zai na kafar roba ubangiji ya ce da sannan zan jefa firgice a zakatan wanda suka kafarta tafsiru li qawlihi tafsira ne ga fadin ubangiji an nema ku wala ya anata a qawamin ilkayar raubi ba taimako wanda yake ya fi karfi daga a jefa tsoro a zuciyar abokin gaba wani ribon fakala a naji ku sare su burbushin wuyarsu ayil mafi bainar lukwar rasu ai gaba da ke tsakanin wuya da kai waribu minhum kulla banan ku sari duk wani yatsa nasu bararbu alaiha asara akan yatsa ibdalul yadi an bata hannu ne hannun da da ita ne za a rike makamin ma da za a yi allati hiya al-jizul azam fil harbi wanda hannu ita ce babban bangare a wajen yaki ita ce babban bangare a yaki ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أتقول شاكوية وتقرآني da tsare-tsaren yaƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai koyarwa babba dangane da yaƙi da irin wato matakan da ya kamata a ba a lalle a wajen yaƙi kama nan ake nuna mana cewa ɗaya daga hanya ta samun nasara akan abokan gaba shine makamin sama kai kokari tun farko ka ka bata shi abinda daga baya a maimakon musulmi su tsaya su koyi haka daga qur'ani sai zama abokan gaban ne na musulmi suke koyo suke koyan haka irin yadda isra'ila ta yi wa larabawa kenan yakin da suka yi dubu da ɗari tara da sittin da bakwai lokaci ɗaya abinda ta yi nufi da jiragen su jiragen yakin su gaba ɗaya kan awa shida duk ta gama lalata jiragen saman su na yaki shi yasa ya zama kan kwana shida larabawa dole sun ba da kai an ce su ta cinye bangaren yammacin kogin jordan ta cinye baitul maqdis ta cinye sahara sinai ta cinye golan da wasu gurare da yawa saboda tun farko ta yi kokari cewa to duk wani makami na su za su yi wani kasafas ba za a fara dosar sa mata to shi komai ba makaman ta fara dosa wannan jirage da suke ganin rasha ta ba su can awa da duk ta gama da su duk ta gama da su shi yasa da aka zo yakin na kasa wata ce ta ta gabayin kwana shida an yi an gama ba wanda ba a taɓa samun irin haka ba a tarihi a ce kuna da runduna fiye da dubu ɗari fiye da rundunar fiye da dubu ɗari ne rundunar isra'ila a sannan wanda ta sa a cikin yakin ba su kai dubu biyar ba amma duk suka yi wannan kace-kace ɗin da su saboda aiki da irin tsare-tsaren da aka zo da shi a addini su wanda ba musulmin ba sun ɗauka sun yaƙi musulmin da shi shi yasa koyaushe ake ta faɗa musulmi mafitarsu su koma ga ƙur'ani su tsaya su koyi duk abin da ƙur'ani yake koya musu wannan wani rubumi min kula banan wata babbar koyarwa ce wata babbar koyarwa ce cewa duk abokin gaba abin da za ka yi na farko a kansa kai kokarin ka raba shi da makamin kan lalata makamin nasu kana lalata makamin shi kenan sai mai kuma sai mai kuma zalika wannan al'azabul waqi'u bil kuffari azaban nan da ta ko ga kafirai da annam shaqullaha wa rasula saboda cewa sun sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halafuhu ma sun saba musu wa min shaqi Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo fa inna Allah shadidul iqab to kai ya dauka zai tashi haka ba makawa zai gamu da yanda baya so domin Allah mai tsananin azaba ne wa'idu wannan narko ne ake musu lima addala fil lahirati ba da ma nazala bihim min ad-dunya gairin azabar da Allah ya tana da musu a lahira bayan irin abin da suka gani a nan duniya zaliku wannan magana da kuke ji haka abin yake waƙi bikum ayyuhal kuffar ba makawa haka ne abin da ya afkan muku awil amru zalikum ko ko maganar haka take yanda aka faɗa shi yasa zalikum din nan ta yi zama mutada ne an shafe labarin sa shine sai mufassir ya fara kaddarawa waƙi bikum zalikum wannan abu waƙi bikum haka yake afkuwa gare ku kakkafiran yanzu su ji ga irin abin da ya samu kafiran baya su ɗauka cewa ai su sun fi ƙarfin haka ina ai matuƙar suna na musa kafirci to wani abu yana nan yana jiran su irin wannan abu da kafiran farko suka gani to su ma haka za su gani rashin ganin su haka rashin tsayawa musulmi ga addini amma matuƙar musulmi za su koma ga addinin su yanda aka tsara musu to ba makawa kafiran abin da za su gani kenan ko kuma ya zamo zalikum din labari ne na mubtada shafin sai shine al'amru zalikum shi yasa shi zaliku ne ko da zama musanni ne ko da zama labari ala kulli halin an shafe da kuma an koma wajen wasu littattafan za a ga wanne ya fi a ce a gaddar shi ne mahazufin kamar aka koma ga mugunin labib na ibn shamil ansari fa zuku ku dandane shi fit duniya tun a nan duniya irin wannan azaba lallai fa ku kafirai ku tabbata za ku game da ita tun a nan duniya wannan kafiri na azaban na sannan kuma bayan kun ga wannan abin da ku gani a duniya kan ku ɗauka shi kenan kun sha ina kuna komawa ga Allah lahira azabar wuta ce take tabbata gare ku ita take tabbata ga kafirai fi lahira ta lahira ai zo kuma ujjala lakum ku dandana abin da aka gaggauta muku tun a nan duniya ma amma ujjala lakum fi lahira tare da abin da aka jinkirta muku wanda sai kun je lahira za ku gamu da shi يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك يا مؤمنين إذا لقيتم الذين كفروا دوك تندكوك جمد كافرين hala kaunihin zahaban halin kasancewa su sun taru a kanku taro mai yawa jama'an ka sifan taro mai yawa ka nan mulka sun sun sabo kai ka ce jan gindi suke saboda yawan su falatuwar lohun ladbar kai yawan nasu ya tsorata ku ko ce za ku juya musu da baya ku gudu mun hazini na kuna masu karaya kanu mislakum sau akalla au aksara daidai sun daidai suke da yawan ku ko ba su kai yawan ku ba ko sun fi ku yawa to dai kan ku gudu ku ba su baya kan ku ce za ku gudu ku tsaya ku tare su wa man yuwallihim يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير wannan wale ne mai zundubura wanda duk ya ce a ranar gabo da kafirai shi zai juya musu baya ya gudu yau malikayim ranar da aka gaba da su illa mutane falli gitare in ba yana so ya nuna gwaninta irin ta yake ba an nuna wa abokin gaba kamar an gudu don ya saki jiki ya taho a bi shi a kashe da an yuri yamul farrata makidata wa yuridul karrata ya nuna musu kamar gudu ya daga gare su don makirce irin na yaki alhali yana nufin ya dauki ne a kansu an mutu hayyazan ko ko gani ya za su ware shi shi kadai ya sauri don ya samu shiga murraman ya taro kansa ila fi'atin zuwa jama'a da take ta musulmi jama'atin halilatin jama'ar da take wajen da ake kafta yakin ittifakan daga muwan malamai malamai sun gama akan cewa a wajen yaki musulmi in ya ga kafirai sun ware shi ga rundunar su a baya ga rundunar musulmin daga baya to a wannan hali dan ya gudu dan ya maza ya shiga cikin rundunar su ta musulmi kai ya bar dama kai ya bada dama ga kafirai su kashe shi to wannan daidai ne wannan ba gudu bane wanda ake azaba a kansa waka za ga'ibatin haka nan ma wadda take ba ta nan wato wadda ba ta nan awil madi aw madinatin ko ya gudu dan ya koma gari alal hilafi amma nan akwai sabani akwai waɗanda suka ce idan musulmin suka ga kafiran nan sun fi karfin su amma ga wata rundina ta su tana nesa sa iya gudu daga kafiran don fitar da wannan rundunar tasu mai yawa fitar da rundunar musulmin mai yawa don ya zama kafiran nan ba za su iya fin karfin su ba a sannan ko kuma ga wani gari na musulunci kusa da su ɗin kafiran sun fi karfin su suna neman su yi musu ta'annuti babba to in suka gudu suka don su tadda garin su musulmin a wannan halin shi ma aka ce ba laifi ba ne amma wannan guda biyu akwai sabani akwai wasu wanda suka ce a a ai ko haka din ba daidai bane fadar ba bi garabi min Allah to duk wanda dai ya juya wa kafirai baya ya gudu to ya tabbata ya komo da fushin Allah Allah ya yi fushi da shi wa ma'awahu jahannam ya gane mako masa wuta jahannam wa bisal masir lalle kan ita wuta ta munana a matsayin makoma ta bawa a ce mutum yana raye amma abin da yake jiransa wuta zai koma ga wuta wadda zai rayu a cikin da ai abu bai kyau ba almarjuhiya ta munana a matsayin makoma wa haza wannan bayani da aka yi masu abin keɓanta ne bi malamin zulul kuffaru ana rigifi da inda kafirai ba su haura ninkin musulmi ba liƙaunihi saboda a ƙarshen suran nan akwai fadin ubangiji da zai zo a lana hafafan lawa an kuma wani ma'an fi kuma rifa al'ata ƙaƙi aya da za ta zo nan gaba walfiraru amma aka ce ko da kafiran sun fi ninkin musulmi in musulmi sun kai dubu goma sha biyu to bai halatta su gudu ba saboda dubu goma sha biyu rinadar duk da take ta kai dubu goma sha biyu to ta fice a ce an yi rinjaye a kanta wai don ba ta da yawa dubu goma sha biyu ba za a rinjaye a kanta don ba ta da yawa ba shi yasa aka ce idan duk kafiran duniya ne za su haɗa a kan musulmi ya zama musulmi sun kai dubu goma sha biyu to ba daidai ba ne su ce za su gudu su tsaya su tare su walfiraru gudun daga wajen yaƙi har su hurima inda aka ce haramun ne kabiratu babban zunubi ne ijma da gamuwar malamai da gamuwar malamai wa hukumul ayati hukuncin wannan ayar bakin ila mil kiyamati yana nan har zuwa ranar alkiyama a zamanin cewa abla dan fardo da yake su suna tare sun yi yakin da kowane nau'i to akwai wasu malamai masu cewa ai wannan ayar tana magana ne akan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sannan dan an gudu daga furan ai ba laifi bane ai sannan ba wakacin ya bambanta shine yake ƙara fadakarwa cewa a wannan fahimta ta su ba haguwar fahimta ce ba haka abin yake ba ayan nan tana nan haƙi zuwa ranar alkiyama a ayan nan tana nan haƙi zuwa ranar alkiyama ko yaushe aka tashi akan sai an tsaye da gaskiya to ba a rasa masu kokarin su kawo wani tarnaki akan kokarin tsaye da gaskiya wani lokacin daga ma wa'anda ake tare da su wanda su ya sabata a ce sun fi tsayawa tsayin daka a wajen taimakawa akan tsaye da gaskiya amma sai su ringa komawa daga baya suna kawo wani nau'i na tarnaki da irin wannan da magana da shi shu'abla yake raddi a kai ba wai daga bakin jahilai take fitowa ba a'a daga bakin ma waɗanda ake ganin malamai ne amma su suke ganin anya a tsaya a wannan yakin a haƙura man da yanda abu yake dai a ci gaba da zama haka a yi abin sai lallaɓawa ba don komai ba don cimma wata wani buri nasu na duniya ko tsoron rabuwa da duniya to wannan ma da umin badarin yayin da musulmi suka dawo daga yakin badar faja'alar rajulu ya ƙoro sai mutum ya haɗu wato wannan haƙƙinsa da alif da nan faja'alar rajulu ya ƙoro idan akan samu wanda zai ce ana katal fulana faja'alar rajulu ya ƙoro wajen ya zama sai a samu mutum yana cewa shi ya kashewa ne yana tinkaho da cewa ya kashewa ne a cikin kafirai wal aharu ya kulu kaga nan ma ya kara fito da cewa wancan din da alif da lam ko nan da can ba alif da lam nan sai a ce wa aharu wa aharu ya kulu amma to aka wal aharu ya kulu wani kuma yana cewa qataltu fulana shi ma ya kashewa ne nazala sai wannan aya ta sauka ألم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء أبدا إن الله سميع عليم kalam ta katulu musulmi ba ku ne kuka kashe kafiran nan babi badarin a ranar yakin badar bi kowace kundin karfin ku ba wai karfin ku bane yasa kuka yi nasara akan kafiran nan a badar har kuka kashe wanda kuka kashe a cikin su walakin Allah katalam Allah ne ya kashe su bi nasarihi iyyakum da ya taimake ku akan su in ba don taimakon Allah ba inda shirin naku da tanadin naku da karfin naku za a ninka dubu dubu ba abinda za ku yi wa kafiran nan wa ilka'ir rubi fi qulubi yanda Allah ya jefa tsoro a zukatan kafira wa ma ramaita iz ramaita ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka debi tsakuwa ka jefa wa kafiran nan ya zama kowa a cikin su ya ringa jin makaginta a idanunsa ba sai kai jefan ba a yunar kufari ga idanun kafiran wakacin nan bil hasbai da wannan tsafan kwanin da na kafar min alhasa dan da shi ɗaya na tsawon kwani la yamlau yunar jeshul kasiri bil amit bashar bai sa a ce ya cika idanun runduna mai yawa ba wajen dubu tara da ɗari tara da hamsin da jefan mutum ɗaya tak walakin Allah harama Allah ne ya jefa da ya sa da zalika ilai da sa da wannan zuwa gare su fa'ala zalika wato ya manzala sallallahu alaihi wasallam da ya jefa sai zamo tsakon kwanin nan sun shiga idan kafirai shine sai ibo sirri yake cewa wara mabil hasa da jeshen mal'asa inda huwa mal'ilkawo manzo sallallahu alaihi wasallam ya jafa da tsakon kwani ya zama waiwar nuna take waiwar nuna nan take wanda wane abin nan da jifa nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da tsakon kwani wane abin da sandan annabi Musa wane abin da sandan annabi musa ya na ya fai za talakafu wa alki ma fiye ne ka talakaf ma sanau wani biliyar mumina kuma daga nan ne masana allah suke ruko abinda ake kira alfana'u fi sifat a samu fana'i a cikin sufofi fana'i iri uku ne akwai fana'i fil af'ali bawa ya koma yana gano ba mai kome in ba Allah ba mai kome in ba Allah ba Allah shi kadai shine mai kome wallahu halakakum wa ma ta'maluna sannan an wuce nan sai aka yi fana'u fil sifat ya gano cewa tsofin gaba daya aina Allah ne bayan an wuce nan kuma shine wannan wala wa ma ramaita izra maita walakin Allah rama sannan kuma an wuce nan sai aka yi ga fana'u fil zati كان الله ولا شيء ما هو وهو الآن على ما عليه كان فيفنى ثم يفنى ثم يفنى كينا فيفنى يفنى في الأفعال ثم يفنى sannan ya fana a cikin sifa sun mai fana sannan ya fana ya zuwa tsakanin fana uhu a yanar bakari wani bilal muminina fa'ala zalika ubangiji ya aikata wannan liya kaharar kafiri na dangarin jayi kafirai wani bilal muminina min hubalan hasana nan kuma idan rabin mummunai ya ba su wani jarraba kyakkyawa daga gare shi ayyu diyahum ada an jazila ya ba su kyauta gwaggwaba bi kahlil aduwi ta fuskar rinjayen abokan gaba wa ne lil ganimati da samun ganima inna Allah hakika ubangiji sami'u yana maji ne yasma'u istighasatahum yana jin taim- neman taimakon da suke ali masani ne ya alamu niyyati yana sanar da niyyarsu shi yasa koyaushe musulmi za su nemi taimakon Allah Allah yana jin su illa iyaka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara ya abu yake Eh, kada ku dauka cewa dan kawai kun za neman taimakon Allah sai Allah ya taimake ku ba tare da kun nuna kudin nan kun cancanta a taimake ku ba Eh, a taimake ku kuna ci gaba da banna to a taimake ku don me ya samu ana taimakon wanda suka nuna gyaruwa ne don in sun yi nasara gyaruwar da suka fara nunawa ta dore a duniya duniya ta gyaru amma ya zama musulmin banna suke yi bannar da wani wajen sai a ga bannar ta su ta yi daidai da ta kafiran ko ma ne ma take ta shanye Eh, ko ma ne ma take ta shanye ta kafiran to a taimake su akan me a taimake su akan me shi yasa dole sai an dawo an sauya Eh, dole sai an dawo eh, an sauya Eh, zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to da ubangiji mai ji ne alim masani ya alamun jiyatim ya san abin da suke nufi wasa su dahum ya san abin da suka dosa wanda shine ila addini ɗaukaka addinin Allah wani za an ana alayhim bin nasri wannan ne yasa ubangiji ya musu ni'ima da ya taimaka musu zalikum وأن الله موهب كيد الكافرين maganan nan da ake faɗa fa haka abin yake kan wani ya ga cewa akwai wani tsari daban da zai kawo mafita ba wannan ba wannan ita ce hakikanin yadda abu yake alwala alhassan ko ko wannan shine jaraba kyakkyawa wanda kowal makasur shine abin ne nufi abin neman a samu wa annan lamu wa shinun kai da kafirin lalle kan ubangiji tabaraka wa ta'ala mai raunana makircin kafirai ne ko yaushe kafirai suna makirce a kan sai sun ga bayan musulunci suna makirci a kan sai sun ga bayan musulmi amma ubangiji subhanahu wata'ala mai raunana irin wannan makirce makirce na nasu ne bi ta hazilim ta fuskar tabar da su in ta tafiyo استفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن كانوا تهم فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولم تغن عنكم بأبكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين in ta tafiyo in kun nemi taimako shagabul fata kun nemi a yi hukunci ayyuwar ku fara ya ku kafirai wato bisa wannan fassarar ana magana ne da kafirai kafirai da kuke buɗe baki kuna cewa wanda duk yake gaskiya Allah yake kan gaskiya Allah ya taimaka masa wato ayil kara wato kuka nemi hukunci da kauli abi jahal irin yadda abu jahal ya bude baki yana cewa ga data badar safiyar da aka kamsa yakin badar allahumma ayyuna kana aqda lir rahim wa tana bima la na alif fa ahlihil gadat ubangiji duk wanda a cikin mu ya zamo shi ne mai yanke zumunci wanda shi ya zo da abin da ba a sani ba to Allah ka halakar da shi ai a haliku ai ka halakar da shi to ga za ku fatu ga taimakon ga hukuncin ya zo muku an muku hukuncin an nuna ko kafiran nan da kuke cika baki ko ne lalle ba a san gaskiya ba alkara hukunci bai halaki man huwa kazalika da halakar da wanda yake haka ko yaushe magadan Abu Jahal suna nan akan wannan maganar irin ta Abu Jahal da koyaushe gani suke to ai su tsare-tsaren da suke kai ko suke kokarin sai an ba ai su ne tsare-tsare na daidai ya sa abinda musulmi suke kai na cewa a tsaya a bi Allah kadai a kyale ko ne ai shi ne ba daidai ba ya sa koyaushe a magadan abuja kamar suna faɗa irin wannan magana faƙar ja a kuma lufatu to a gida hukuncin ya zo muku bi ka halaci ban wa kaza da alkar da wanda yake haka ɗin mai yanke zumuncin wanda ya zo da abin da ba daidai ba ko abu jahil wa mamahu shi ne abu jahil da wanda suke tare da shi wani tandahu in kun daina anil kufri ko ka bar kafircin wal harbi da yaki da musulmi fa wa haru lakum to a daina wata ku za ta zama ta fi muku alheri da taran munihi salamatar dalil nan ya kunshi ku buta ku duniya da lahira wa in ta'udu na to kun koma da yaƙar annabi idan annabi ya ga annabi na ma za mu koma idan su yi alaikum da taimaka masa akan ku ولن تغني عنكم فئتكم شيئا yawan taron ku yawan jama'a ku ba zai amfani muku komai ba min min al-ijna'i na amfani aw al-malari ko cutarwa walau kasura ba za ku iya cutar da musulmi ba duk yawan ku ko duk yawan ku ko wannan lahmaruri ne lalle kan Allah yana tare da mummune يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكموا مني أجيء الله كما الله ورسوله كما أنزل صلى الله عليه وسلم في الجهاد dangane da yaƙi bi bazlil amwal wajen ba da dukiyoyinku ku ba da dukiyoyinku wal anfus ku ba da rawukanku yaƙi baya yiwuwa sai da dukiya yaƙi baya yiwuwa sai da ba da rawuka wanda al'umma duk da take ganin ita ba za ta iya bayarwa ba nan a yaƙi don a taimaka wa addinin Allah ba za ta iya ba da rawukanta ba don a yaƙi don a taimaka wa addinin Allah to a ƙarshe sai ta zo tana rasa dukiyar tana rasa rawukan ta yadda bai dace ba ba ta samu wajen Allah ba ba ta ran a duniya ba shi yasa lalle ne ku tsaya ku bayar wato wala tawallau anhu tadda kuce za ku juya daga gare shi anin rasuli daga wajen manzo awal jihadi ko kolonelin ya koma ga yaƙi kan kuce za ku bari yaƙi wa an tunda sun alhali kuna jin alƙur'ana abinda ake faɗa muku alƙur'ani wal mawa'iza da gargaɗin da ake muku.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون wala ka kunu ku yadda ku zan kallon zina ƙara kamar masu buɗe baki su ce sami'ina sun ji wa hum la yasma'una sun ji abin da ake faɗa alhali ba su ji na ji na karɓa ba sama ta da burin wata azin ji na lura da gargaduwa wa humul munafiquna su ne munafiqai wal kuffar da kafirai dalilu wannan aya tana nuna mana ala annahu la fa'ida fi qawli mu'mini sami'tu wa atatu ma lam yusir al-imtisal li fi'li cewa ba wata fa'ida dan mummuni ya buɗe baki yana cewa shi ya je abinda addini yake fada masa ya je matukar bai bayyana biyayyar a aikace ba ba faɗi ake nema ba aiki ake nema ba a faɗa ake nema ba a tsaya a aikata a bayyana a aikace na hannu ila imamin fa'alin a haudu na ila imamin kawwani a yana muke bukatar shugaba jagora wanda yake gwanin aiki ya fi yadda muke bukatar shugaba wanda yake gwanin cika baki ya iya magana dai amma a aikace ba abin da za a gani nan ne rubi ya? na shawar da waya
اللهم صل على سيدنا محمد محمد